mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da labarin da yake da alaƙa ta kai tsaye da matasa musamman abin da ya shafi sana'a da dogaro da kai sannan a hannu guda kuma yake da alaƙa da irin shayin nan wanda shi ma matasan suka fi ta'ammali da shi wanda za ka tarar a bakin layi an jera gare wani barkatai. Uh, matasa ana ta zuwa ana ta sha ana ta faman samun kuzari da ƙarfin gudanar da ayyuka wanda a hannu guda ake ganin ba a rasa 'yan abubuwa na ƙara kuzari da samun damar gudanar da ayyuka to hakan ta sa muka yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin irin waɗannan gurare uh, wanda za mu kalli fuskokin guda biyu na farko dai shi yanayin yanda mai wannan sana'ar shayi yake rike kansa da wannan sana'a sannan kuma da waccan gaba ta 'yan abubuwa da ake ganin ana samun kuzari da ƙwari a samu wata 'yar banta da jinja a girgiza a samu damar gudanar da ayyuka yadda ya kamata aka sha irin waɗannan shayika da to za dai mu tattauna kai tsaye da ɗaya daga cikin masu irin wannan sana'ar wanda za mu fara ji aƙalla batun dogaro da kai akwai iyali gaskiya ba iyali amma akwai kiyaye da ake amfani muke taimaka musu da muke tallafa musu saboda kamar mu ne ma dai gidan da ya lamuce inda wanda muke tare da shi wanda yake rike a gidan babu shi yanzu kuma mu ne a gidan Allah ya mai rasuwa Allah ya mai rasuwa Allah ya ji kansa yawwa yanzu kaga shayi dai wajen kala hudu muke da shi akwai zobo akwai habal sannan akwai baki sannan akwai goruba
shi bakin wanne ne mai dan abin nan din nan bagi ne wanda shi dama shi ke sa kuzari yake dan kara wannan da dan karfi zaka ji jikinka ya mutu zaka in ka sha shi sannan zaka jikinsa ya mutu in ya sha shi a a zai ji jikinsa ya kara karfi au ba mutuwa jiki yake ban ba mutuwa sai dai dan kara kuzari ya kara jin karfin jikin dan jijjiga abubuwa yawa amma ba wani kwaya ake sawa ba komai ba to ne sirri
ya tsallansa ganyen shayi ne a yake saiwa muke auno ganyen shayi ko kuma dai a ganye irin na bishiya da wancan da wancan a yago a haɗa ko ka san sirrin a to dai wannan gun masu saiwa amma mu a wajen mu mu aunowa muke a wajen su sun ke suwa muke zuwa mu dafa na ga garwar akalla ɗaya biyu uku hudu nake gani yanzu da akan wuta duk kowace da samfurin shayin ta kowanne da samfurin ta akwai zobo shi normal zobo ne muke dafa shi akwai normal zobo muke dafa shi akwai kuma goruba ita ma normal ita ma muke dafa ta idan mu sa mata siga shi ma zobo mu sa mai siga amma shi wancan baki yawa shi ganyen shayi ne ziryan ba a sa mai siga ba a sa siga shi dawa ba siga ake dafa shi wai su idan matasa suka zo ko al'umma iri daban-daban da suke zuwa su sha wannan shayi kala-kala waɗanne rukunin mutane ne suka fi shan wancan baki da kake faɗa mai ɗan motsa abubuwa gaskiya baki kowanne ma akwai mutane da dama da suke amfani da shi da dama ai ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba amma suna nan da yawa gaskiya wanda suke amfani da shi sosai inda baki shayi ne masu aure marasa aure ma duk suna amfani da shi kowanne
ya batun masu aikin karfi mai masu aikin karfi gaskiya tana amfani da yi sosai kuma yana sa musu kuzari sosai akan abin su kai ma kana sha ni ma ina sha bakin kuma bakin kun sai ma kuwa wanda bacci ne ko ko ko yanda ka gare yanda ka ga dare haka zaka ga rana a ba hana bacci sai dai in mutum ya so dai hana ban sani ba ko zai sa wani abu da kasan ba mu sani ba amma mu dai a wajen mu ba a sa komai amma ba wani bacci da yake ana sai dai kara ma kuzari
to akwai wasu daga cikin bayan Allah da suka zo su ma wasu sun sha wannan shayi wasu kuma suna shirin sha ga wani bawan Allah ban san wanne ya sha ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni dai na sha bakin shayi shi dai wannan bakin shayi yakan sa kuzari ne haka ko da irin kana ɗan jin kasala haka kamar mu da muke aikin gini to ya kasance ba ruwanka da wani shan irin wannan tiramol din da waye da waye wa'ansu kwayoyi da za ka sha to ba ruwanka da su in ka sha wannan shi normal ganyen shayi ne haka ake ce da shi to za ka dan sha shi domin shi ba suga ake sa ba za ka sha za ka dan ji kuzari sannan kuma duk wani abubuwa da ya kamata kai wanda ba maganar kasala a tattare da kai ba za ka ji ta ba
wai ana ganin in ka sha ka je kai aikin kana yin aikin wuce kima daga baya kuma izo i tambaye ka a'a ba wannan yan normal yanda dai za ka yi aiki haka za ka yi shi ba wani aiki da za ka yi na wata kima yanda kake aikin ka haka za ka yi shi shi dai yanzu misali a ce kana zaune haka kawai za ka iya jin kasala ta dame ka to amma idan ka sha shi za ka ji normal jikinka ba wani wannan din shi Yes.
akalla ba kasar ba in ka sha wannan shayi baki kakan iya batar da bulo nawa a gini Za- yadda dai za ka iya iya bakin gwargwadon ikon ka wanda za ka iya yi haka za ka yi shi ba wani abu da zai fitar da maka da hayyaci da zai ce wai ka yi overhigh ka yi aiki overhigh ba zai yi ba ba wani abu da zai sa ka To to shi- shi yadda za ka yi aikin ka haka za ka yi shi yana da wani mahaɗi ne da ake ɗan zuba masa kafin a dafa ko kuma a ku bayan kun siya ku ɗan yi wani ɗan tsome ko ɗan zuku ko ɗan abubuwa haka.
Aha ba ai ga in ka kalli yanayin mu ai ba za ga wannan ba ba wani abu da ake tsoma iya ganyen shayi ne kawai haka yake kamar irin su akwai ai wani ganyen shayi da za ga ana ce mai mai kibiya to kaga duk ire-iren su ai duk haka ake ce da su ba tare da wani abu ake zuba ba ganyen shayi ne to shi ma haka yake haka shi ma ake dafa shi ba tare da komai ake samun a ciki ba To a hannu guda ga wani bayan Allah shi kuma bai kai ga sha ba na gade ya zo ya zauna eh, yana jiran a zubo ban sani ba wanne za a sha.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bakin bakin za a sha ko zoɓa.
A ni na kan sha habal.
Habar shi ne wanne shi ne Shayi ne na tafarnuwa.
shi ne bakin dai da ake faɗa wanda yake ɗan jijjiga abubuwa.
Shi wannan daban yake da baki saboda shi mafi akasari ma mutane sukan sha shi saboda magani. Yakan yi maganin sanyi, maganin mura haka shi tafarnuwa ce ake yin shayin da ita. Ana sa citta, ana sa tafarnuwa, kaga yakan zama magani kenan. Tunda wasu ko a gidaje za a ga ana amfani da tafarnuwa domin maganin sanyi.
Na ga malamin yana zaunawa ya kunna hayaki ya fasa wa sigaru wuta ban sani ba ko mahaɗin kofin shayin ce.
A'a wannan dama mentality ne na wanda kawai nake amfani da ita a matsayin abin da nake dan sha. To amma ba ta da alaka da shayin da nake zuwa in sha ko kuma wani abu.
Ba wai abokiyar tafiyar shayin ba ce ba a ce shi wancan habal kofi ɗaya ita kuma wannan kara ɗayan aka haɗa sai abubuwa su tashi.
A'a kwata-kwata ba mahaɗi ba ce. Eh, Idan fitowa ta ma kafin na zo nan na sha. Nan da na zo in sha shayi ne. Eh, To akwai sako ga matasa watakila in mun koma ga shi mai shayin akwai sako ga matasa musamman abin da ya shafi zaburar da su wajen dogaro da kai da kuma tsare mutuncin kai musamman kauracewa 'yan abubuwa haka.
eh to mu dai tsare kanmu a rayuwarmu ba ma sa wani ya zo ko ya sa mana wani abu a cikin shayi na wani ko ya zo mana da ko da wani abu maɗi wanda ba shi ne ba a gaban mu ya sa ma mu ma doka ce a wajen mu ba za mu taɓa bari ba duk duk mutumin da ya zo zai sha ma shayi ya sha ma shayi ya tafi ko Amma dai ba zai yi mis ba.
ba wani zancen mis ko ya ɗauko wani abu ya zuba a ciki muna gani gaskiya mu ma doka ce a wajen mu akan yi kenan kawai dai ba ku bari a yi a gaban ku ko a yi a gurin ku yawwa in siya za ka tafi da shi can ka je ka zuba ma ka zuba amma zuba za ka ka je ka zuba a can amma mu to kanmu ma ba za mu bari ba ko a ce za ka zo mana da kayan wannan ka zuba mana a ciki to wani sako kai da shi ga matasan duba da gashi ka ce mai gida Allah ya man rasuwa ku ne ma kuke rike gida da wannan sana'a ta dogaro da kai gaskiya ne wannan matasan wani sako kai da shi na su dogara da kansu su nemi sana'a eh dogaro dama guda ɗaya ne dai na matashi ya ce tashi tsaye akan sana'a a kowace iri ce in dai sana'a ce ta wace zai nema ya kare mutuncin kansa ko ina ne mu dama haka muke so da wani matasa kowa kowa ne da ko yaro ko karami ko babba ya tashi kai tsaye akan sana'arsa kowace iri ce in dai ba wai yau ba mummuna ba ce amma in dai sana'a ce domin muna son ta yaro babba muna so mu ga yana yin sana'a yau to mai sauraro yadda take wakana kenan dangane da wannan tattaunawa a, da muka yi da wannan mai sana'ar sai da shayi wanda kuma ake ganin cewa akan samu 'yan abubuwa na kuzari da kuma wasu daga cikin mashaya shayin waɗanda suka sha da wanda ma suke ƙoƙarin shirin sha duk da dai yanayi ba zai bamu da dama ba lokacin zai mana karanci amma na ga akwai ƙarin wasu masu zuwa suna ta abin nan na ga wani bawan Allah ma har da wani gilas ya maka kuma ya sha abin nan di ya cikune ya ɗaure ya basar ya abubuwan A ina ba um, salamu alaikum barka da yamma.
ya abubuwan suke Alhamdulillah abubuwa normal wallah kamar yadda dai ka sani a wanne ka zo sha a- ni baki ma na zo sha to shi bakin shine mai fa eh ni baki yana ƙara min dan kuzari haka na jiki kuma sannan yana min maganin batir to dalilin da yasa kaga ina bangaren shi kenan amma a cikin shayi kan ba wanda ba na sha na ga amma ka ka ji ya dan dame ni ma bangaren habal nake koma yan kwana biyu ina shan habal in na ji batir to shi kuma goruba nake sha in kuma bangaren kuzari ne da karfin ma to baki kawai normal haka da sha ba shuga Na ga an- duk irin batir din da nake fama da shi normal in Allah ya Wanciya ne na ga an maka gilas eh, kuma baki an dan basar a gefe an cimur an haɗe yan mazan iya ne ba a dan wani wannan normal kenan ba wani abin nan wallahi ko da dai dan wani sawa dan ake.
guziri a aljihu irin dan mis din nan da za a dan A'a ba ai zallata muke sha mu ai magidanta ne ba za mu yi wannan afa-afan na yara ba mu yi- mu sha dai mu iya zallar shayin yau mu ci gaba da al'amuran mu shine to akwai wani sako ga masu afa afa a- akwai sako ga masu afa-afa gaskiya masu afa-afan nan mutum akan kansa ma in ka ce kullum in za ka yi aiki sai ka sha kwaya ko sai ka sha waye tsufa kake zuwa gaba kuma in tsufan ya zo ma fa sai da wannan kwaya kuma ka tsufa kana tsohon dan kwaya kenan ai kaga ba labari an yi tsohon kwando tsohon wancan bakin buri yawwa shine abin da ba a son mutum ya mutu ta kar to Allah ubangiji ya kiyaye mu da dattijan buri a zo ana tsufan kwando Allah ya tsare Ibrahim Abdullahi Suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani